الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالصفر وبعد الحمد لله ونقول يا الله سبحانه وتعالى يا جماعة أولا كوفر جدا من البركة na ɗaya daga cikin iyayenmu a malam muhammadu gainako a wannan anguwa garin alkali a wannan da'ira da samu mai albarka muna gode wa Allah ya haɗa mu a wannan gini yau muna goma sha biyu ne ga watan goma sha ɗaya ga watan disamba alif dubu biyu da goma sha bakwai mun sake dawowa marawar haka mun zauna a wannan wuri in ba manta ba gashi nan bana ma Allah ya dawo da mu saboda mu taya juna murna da zagayowar wannan wata ta rabi'un awwali da ta kumso mana abun kaunar mu da muke shauƙin saduwa da shi shugabanmu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda muka haɗu tare da manya da yara duka nau'i ne a haɗu saboda ai wannan murna ba tare da bata lokaci ba za mu shiga karatunmu na mauladinmu na bana shi ne littafin ishiriniya wanda aka sani shi muke fassarawa insha Allah yau za mu shiga harafin ta'un shi ne yau za mu karanta insha Allah za kuma mu rera kamar yadda aka saba daga bisani insha Allah sai a fassara din tare da takaitaccen bayani لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أروح على دير النبي وأبتدي لا إله إلا الله وارجو به في الاجر تقريم ما به لا اله الا الله وارجو به في الاجر تقريم موردي لا اله الا الله لاني والمادي بالله يعتدي لا اله الا الله صنعت إلى مار النبي محمد لا إن أنا لسان بالمبات ينفوس لا لا سرائف لا إنسي يريد ذاتي لا لا إلا فقدس في أخلاقي وصفاتي لا إله إلا الله على الرجل من أوتادي وشنائي لا إله إلا الله على الرجم من أوتادي وشتائي لا إله إلا الله على الرجل داري وشراتي لا إله إلا الله ثبت على الإذناب بمعجزتي لا إله إلا الله أبعث أنا مسرة وأبعث لا إله إلا الله والإملا وقرأ أباه بإذ ربه لا إله إلا الله
فلم تمد عيناه ولا زاد قلبه لا اله الا الله ثبتي عينه حيث لم يرد قلبه لا اله الا الله ثبت بعيد الدار عما يحبه لا اله الا الله يطير اشتياقا والقضاء يلبس لا اله الا الله لقد قسم الله سيادة في الازل لا مدى والإنسان بالقول والعمل فلله ما أزى ولله ما بازل ثمار اليتامى والمساكين لا يعزل لهم عنده ذيل ورب وغيث لا إله إلا الله فلا أرون عوض ذلوات لا إله إلا الله قال راك من مولى وارفع حجرات لا إله إلا الله ولما تجلى للورى نور قدري ولما تجلى للورى نور قدوات سوى قبل نور الواي بنور خلوات لا اله الا الله صغري إرائي مبرر يا كانا سليا في فقط دهوا والنبي مدهار لا لا إلا الله طلال الدنيا لما هو أكبر لا لا إلا الله واقبل يبغي الحق والكل مدبر لا اله الا الله سيود دادي القلب والجو اخبار لا اله الا الله ثبت منال القلب والجو اخبار لا اله الا الله كريم من علي الكاذب الروض الآس لا لا توجه للأورى بأكرم ولايات لا لا فقد نجه الدنيا بأزاي نجريات لا لا وفي وجهه للعين أمعاء ذات لا إله إلا الله ثقب سنه لم يدع ليلة شبعات لا إله إلا الله فقد نبي السعي وقد وبديس لا إله إلا الله فقد نبي السعي وكس المقويس لا إله إلا الله أبا مذاتر المدللات والماء وعظم سيران الجالات كالصال ولا لآل الفم بفر فلا لا إله إلا الله سواكي وآيات كما ما تأدوا على لا إله فلا نذير في غير دي ترياس هو الأمل الأرسى والصول والمنى لو شرف الأورى إلى شرف الدونى شمائل إن هنا ورق أودانا ليلا ثمار لمن يا ويلا زل والجانا ليلا فلا نظر يا ما ولا دير يا راس ليلا نبي كريم عظم الله خلقه ندك في كالغيث أسبال ورقاه لا إله إلا الله فنوي كالبير رؤكاه لا إله إلا الله ترى لدور كبله فوقاه لا إله إلا الله وشتى نصيبا ما يولو ويمكوس لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حق قدر دار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد
سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillah kamar yadda muka faɗa cewa idan an rera za a fassara kamar yadda aka saba kuma za mu yi abun watakila ba tare da dogon shafi ba saboda da mun tashi a wannan maulidi insha Allah muna da wani maulidi wadda za mu halarta in Allah ya so da haka kar a manta gobe in Allah ya kai mu muna da zama a jauro tukur a kofar gidan Alhaji Sani kamar yadda muka sanar ranar a masallacin Juma za mu yi karatu yanzu za mu je kyambu in mun tashi in Allah ya nufa so idan aka je kyambu in har muka yi karatu don ba lallai ba ne to gobe jaura tukur ba wannan littafin zamu karanta ba ko wani muhimmin karatu wadda in dai ba wai ya kama ba da zai zan fi so a ce an yi shakumo tare da yan uwa tunda in a waje ake karatuka saura karatuka din nan da yawa wasu sai dai su samu in an yi capture wani irin karatu ne maulan shehu ibrahim ya zuba a diwaninsa wadda muke fassarawa din nan wadda ina tunanin baiti ne ya fi saba'in wannan harafin ina tunanin wane saba'in baitukan so kuma abubuwan da shehu ya tattara a ciki kai na gani ya kamata ya zama a cikin gari nan za a yi shi saboda haka in dai mun yi karatu a kyambu to karatunmu na gobe kenan ya gwada ba ishiriniya za mu yi ba za mu duba diwanin ne saboda mu ga wannan sirri da wannan a harafi yake ɗauke da shi mai tsawon gaske wanda tun da maulidi ne kamar yadda ka faɗa wanda za a yi majalisa ɗin in an gama sai a kwana da diwani da sauran mad'un rasuli sallallahu alaihi wasallam saboda haka za mu je iya inda mai ya ƙare insha Allah sai mu tsaya wanda lalle lalle mala budda yadda na fi so kam wannan harafin ya zama gaskiya a nan cikin gari za mu yi shi insha Allah Imam Alfazazi radiyallahu anhu a wannan harafi na sa'un a wannan littafi nasa mai albarka ishiriniya wadda kamar yadda aka sani tun farkonsa mun faɗa cewa da shi da ibn al-muhayyab ibn al-muhayyab suka yi wannan littafi tare alfazazi shi yayi suna'i ne shi kuma wanda wanda ya maida shi khumasi ainihi suna'i yayi ma'ana kwar kwar daya kwar biyu kamar diwani dai kawai a takaice kamar diwani haka da haka ishiriniyan yake lokacin da mai shi ya rubuta shi wannan bawan Allah ibn muhayyab wadda tsakanin su akwai rata bayan tafiyan imam alfazazi radiyallahu ta'ala anhu aka yi shi kamar yadda imam al-mahalli ya rubuta tafsiri daga farkon suratun nasi zuwa ƙarshen suratu maryam izu talatin shi kuma imamu sayuti ya zo ya ƙarasa daga bakara ya kamo ya zo kafi to haka wa'innan su ma wannan ya yi wani abu wannan ya zo ya ƙara wani abu to haka da yawa wasu sun ɗauka duka littafin alfazafin ne amma nashi kusan shi ne kaɗan ma a ciki ya ce aru'u wa aru'u ala zikirin nabiyyi wa agtadi wa arju bihi fil ashri takrima mauridi li'anni li'anni wal mahdiyyu billahi yahtaji fanaitu ila mar'in nabiyyi muhammadi inana lisanin bil ma'abbati yanfutu kamar yadda aka sani wannan littafi ga baki ɗayansa yadda ka san diwani haka yake ɗungurin gun abin da yake magana a kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aru'u ina yammaci wa agtadi ina jijjifi ina sammako ala zikirin nabiyyi bisa ambaton annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ala din nan mai ma'anan bi ina ina yammaci maraice kenan ina asubanci ina wayan gari kenan bisa ambaton manzon Allah wannan yana gwada ma kenan bai da lokacin da ba ambaton annabi yake ba ya haɗe dukkan lokutan daga ma'ana in ka ji an ce a ruhu raha ma'anansa daga sha biyun rana lokacin da aka samu zawali zuwa sha biyu da rabin nan ha zuwa ha zuwa washe gari gobe gudu kuma shine daga fitowar rana ha zuwa sha biyu ɗin kaga kenan lokacinsa gabaki ɗaya ba abin da yake in ba ambaton annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam shine ma'anan aru'u wa agtadi din nan ala zikirin nabiyyi kaga wannan yana gwada maka kamar yadda muka faɗa in mun ce za mu fitar da ayoyi da ya yake hararowa wadda muka ce duk wanda ya karanta littafin malamai sun ce lugga takwas ne da zai san ma'anan su ba qur'ani kadai wadda fassaran su ko kuma luggan su bai zo ba a cikin wannan littafi kaga a ruwa agtadi din nan shahidin sa ya zo a qur'ani guduha shaharun wa rawaha shahar shi da aruhu wa agtadi din nan wa arju bihi ila ashri takrima mawlid wa arju ina sa rai fil ashri a ranar taro ranar da Allah zai tara mutane ina zaton ina ƙauna takriman mauridi a girmama magangarata wurin duk da zan gangare in shiga to ina sare a girmama mini wurin bihi da albarkan annabi Muhammadu ko kuma bihi da albarkan yabon da na yi wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga wa arju ومن كان يرجو لقاء ربه لأني فتار hankali da kyau yace domin ni to ba li'anni wal mata jiyu zaka ce ba a sa ido sosai wannan gurin su ne wurare masu dan bukatan a mai da hankali a irin wannan littattafai yace li'anni domin ni sanaitu na juyo sannan fa ka tsallake baitin kuma sanaitu li'anni domin ni sanaitu na juyo ina na lisanin da ragamar harshe tare da ragamar harshe bil ma'abbati yanfusu wadda yanfusu bil ma'abbati yake furuci yake zantawa da soyayyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ila mad'in nabiyyi muhammadin zuwa ga yabo ga annabin nan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan shine sai ya sake cewa wal mahadiyu domin wanda duk ah, ya samu shirya billahi da Allah wadda duk Allah ya shirya da shi ya hataki to wannan shi ne zai shirya an gane yadda ake fassara shi zan sake li'anni yace domin ni sanaitu na juyo ina na lisanin tare da ragamar harshe bil- bil ma'abbat yanfuzu wanda yake furuci da soyayyar an- eh, da soyayya ila mad'in nabi zuwa ga ambato ko yabo na annabi muhammadin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana kwadon harshensa ragamar harshensa ya juyo da shi gabarin komi ya tattaro shi ya fiskantar da shi ambato ko kuma yabo ga janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la gaira bayan wani abu da wannan harshe sai wannan aiki kadai ridwanullahi alaihi yace wal mahdiyu billahi wanda duk ya samu shiriya da Allah Allah ya shirye shi kenan ya hatadi wannan shine shirye man yahdillahu man yahdillahu fa huwal muhtadi wannan nafsi qur'ani ne shi ma da wake wanda duk Allah ya shirye shi shine shiryayye so anan kuma sai yace a gaba sara haythu la insiya yasri bi zatihi فقدس في أخلاقه وصفاته على الرغم من أباده وشتات وشناته ثبت على على الإطناب في معجزاته أباحث عنها ما استطعت وأبحث to yanzu ba maganan sa yake yi ba maganan annabi Muhammad sallallahu yace fara annabi yayi Isra'i da Mi'raji bi zatihi ba fa da ruhinsa ba a da gangan jikinsa da zatinsa tare da ruhin yayi isra'ilin sarabi zatihi can zaka tafi haisu la insiya yasri yayi isra'in da mi'rajin inda babu wani dan adam da ya taba tafiya zuwa ga wurin shi kadai ne ya je wannan gurin da annabi Muhammadu ya je din ya je har inda sun madana fata dalle فكان قاب قوسين أو أودن فأوحي إلى عبده ما أوحي من حيث آه حيث لا إنسية يسري يا جي قند با دان أدم لتقزوا ورين فقدس في أخلاقه sai aka tsarkake halayyan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa sifatihi aka tsarkake sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alar ragmi bisa turbuɗe hanci bisa turmuza hancin min abubadihi na wato abokanan gabansa washanatihi da kuma maƙiyansa an gane abin kuwa? eh ma'ana an yi tafiya da manzon Allah su sallam Isra'il da Mi'raji din nan da jikinsa zuwa ga wurin da ba wani ɗan adam da ya taɓa zuwa sannan aka tsarkake tadodinsa aka tsarkake sifofinsa bisa turmusa hancin abokanin gabansa wa shanatihi da kuma maƙiyansa ma'ana su suna nan suna ta masa dariya wai sirina sirina alkasim ko kuma Ibrahim salam Allah ya karɓi rayuwarsa suna ta mar dariya wai wai wai kala Muhammadin rabbuhu wai Allah Ubangijin Muhammadu ya ƙi shi to raddi yake yi anan ma wadda aka rabbuka ma ƙale in nan da Allah ya musu raddi ƙarya suke Allah bai ban kwana da kai ba kuma bai ƙi ka ba lokacin da wannan abun ya faru lokacin da Sayyidina Ibrahim alaihi salam dan manzon Allah sallam yayi wafati annabi ya sashi a gaba yana zubda hawaye sai wata tsohuwa take cewa haba ya rasulullahi da kanka yace a'a ai baki sani ba wal qalbu ya'zan fal ainu tabki walakin la naqulu illa ma yurdillah law asha ibrahimu lakana siddiqan nabiyya ai ita zuciya duk lokacin da abun bakin ciki ya faru dole ta cike da bakin ciki din shi kuma ido ba zai iya hakuri ba sai ya biye mata da hawaye sai dai mu ba ma faɗin komai sai abin da Allah ya yarda da shi da dai wannan Ibrahim nawa ya rayu da ya zama irin Ibrahim din farko da ya zama siddiqi annabi sai dai kawai babu annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma ya zama hikima na ɗauke ƴaƴan manzon Allah maza din ya bar mata su din ma ba dukkan su ne suka wato wanzar da zuri'a ba kamar yadda aka sani gaba ɗaya tsatson manzon Allah zuri'arsa ya bubbuga ne karkashin Fatimatu Zahra alaihi salam wa ala zawjiha ridwanullahi tabaraka wa ta'ala alaihi a so shine anan yake mayar musu da raddi yace an tafi da annabi din inda babu wani mutum da ya taba zuwa da gangan jikinsa kuma da zatinsa kenan ba kamar yadda wasu suke faɗi cewa mafarki ne annabi yayi aka kan shi ba uzu billahi ba haka bane an tsarkake tadodinsa halayyansa kenan da sifofinsa alar raghibi bisa turmuza hanci min abdadihi na abokanan gabansa wa shanatihi da kuma makiyansa shanatu din nan shi ma ko shahidin sa qur'ani inna shani'aka huwa labtar to wannan shahidin sa kenan inna shani'aka shanatu din ai makiya kenan Allah ce inna shani'aka huwa labtar cewa da suke wai Ibrahim alayhi salam ya rasu shi kenan wai annabi bayi da baya a uzubillahi Allah ya ce inna shani aka walaftar ai makiyinka shine mai yankakken baya ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tabattu alal itnab na tabbata bisa yawaitawa fi mu'jizatihi cikin neman mu'jizozin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ubahidu anha ina bincike akan wato mu'jizozin manzon Allah sallam mastaqatu matukan kokari na na tsaya tsayin daka ina ta binciko mu'jizozin manzon Allah wa abhasu ina da bincike kuma ma'ana yana ta kwakulowa ta hanyar bibiyar littattafan malamai da sauransu wurin gano abubuwa da manzon Allah yayi na mamaki na gaji da kafurai don tabbatar da annabtansa da Allah ya aiko shi da shi ولملا وقد أباه بالعز ربه فلم فلم تطغى عيناه ولا زاغ قلبه ثباتي عنه حيث لم يقض لم يقضى قربه ثبات بعيد الدار أما يحبه يطير اشتياقا والقضاء يلبسه إمام الفازادي ما يشرين آياته ولملا ويدمي هكذا زي فاروبه yaya za a yi ne annabi ba za a yi isra'i da shi da mi'raji da shi da gangan jikinsa ba ya je inda duk halitta ba ta taba zuwa ba don me haka ba zai faru ba wa qad habbahu bil hibbi alhali ubangiji ya yawaita masa baye baye tare da kariya gare shi habbahu a wannan nuska akwai nuskokin habahu ko akwai mai nuskar anan akwai kuma nuskokin habahu nuska uku ne akwai habahu irin nan akwai habahu akwai kuma habahu duka akwai nuskokin a shiriniya saboda ka namu nan habahu din nan da wazanin menene fa'ala ne saboda me littaksir don yawaitawa don gwada yawaita baye-baye da Allah ya yi ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam habba wurin nan habba alawazni fa'ala ne hababa ko tunda muza'af ne fili ne muza'afi habba habba alawazni fa'ala hababa amma da aka sa shaddan aka karanta shi da haka ya zama fa'ala saboda guda yawan baye-baye da Allah yake yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba su da iyaka fil hizbi to faqar habbahu rabbuhu fil hizbi Allah ya yawaita baye-baye ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangijinsa kenan tare da kariya gare shi falam tadagha ainahu idanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ƙetare abin da Allah yake so ya gani ba Allah ya ɗauke shi ya kai shi sama don ya nuna masa malakutu samawati wal ardi abubuwan mamaki na halittar Allah da wato ikon Allah amma falam ta daga ainahu idan manzon Allah bai ƙetare iya abin da ake so ya gani ba ai da kai ne aka kai inda ake so ka gani da inda ba a so duka sai ka gani ko Allah ya ce ma za ka basaru wa ma taghi shine nan falam ta daga ainahu idanun manzon Allah ba su ƙetare inda ake so ya gani ba wala zaga qalbuhu zuciyarsa kuma ta karkata ba ma zaga albasar wa ma tsafi idanunsa ba su karkata ba ba su ba su tsallake ba su karkata ba ba su tsallake inda ake so su gani ba ma'ana annabi ya je har aljanna ya gama mata kallo bai kauyanci ba dama kauyanci shine kana kalle kalle har fulan kai fadi anda kawai a ɗafke hore a dara kawai sai hun mere bayana with energy kaga ai ka ƙetare kallon bai tsaya iya kallo kawai ba ya zama hadda ƙetare haddi to annabi bai yi wannan ba sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ma dai na da shahidi a qur'ani kamar yadda na faɗa ma za galbasar wa ma fakai sabati anhu to alfazazi mai shiriniya yace sabati anhu zamana da na yi a garina ban samu zuwa ziyaran annabi Muhammadu ba, garinsa ina, can Spain ko? Dama ɗan Spain ne, na faɗi tarihinsa a farkon littafin, ɗan Undulus ne, Spain. Yace zamana ba tare da zuwa, sabati anu, zamana ba tare da zuwa in ziyarci manzon Allah ba, haisu lam yi ƙurbuhu ta inda ba a hukunta samu na kusaci ga manzon Allah ba sallam dama duk abin da kaga bai faru ba ai Allah ne bai hukunta ba ko ma'ana zamana a gida rashin zuwa na in samu ziyarci annabi ta inda wa ma'ana hakan ya faru ne ma'ana Allah bai hukunta in samu in je inda annabi yake Madina ya zama gani gashi lam yuqda qurbuhu ta inda ba a hukunta samun kusaci da shi ba gani da shi gani da rauda aha yace ne menene baitin ya ido na din gabarin yawa sabatu ba'idin ba'idid dari ai irin wannan wato tabbata ne na mai nisan gida amma yuhibbuhu gabarin samun zama dab da dab ga masoyinsa wanda yake so wannan karatu an gane shi kuwa wato zamansa a Undulus Spain bai samu ya ziyarci annabi ba yasa aka hakan ya zama bisa hukunci ne na rashin samun kusanci bai samu zuwa ba wato tabbata ne zama ne na ba'idu dari na mutumin da yake da nisan gida amma yuhibbuhu ga barin samun kusantan wanda yake so wato irin wannan ya fi tashin hankali ya fi ƙunan zuciya gidanka ya zama nesa da masoyinka ai za ka fi ƙauna da bege da shauƙin Allah Allah da haba haban kaga kaga masoyin naka amma in ga gida ga gida kan kullum kana ganin sa duk inda kake son sa zai gimshe ka ai ko ba gane karatun ba amma yana nesa kana nan to shauƙin sa zai fi tabbata a zuciyarka za ka fi Allah Allah ganin zuwa ziyararsa da samun ganinsa ko saduwa da shi shi abin da yake so ya guda ma ya koya ma soyayya ba wai ga ka ga mutum dab da dab shine ai na taba gaya muku a karatun kanmu na bana ko majnunul laila da ake faɗi yayi shuhura a wurin soyayya din nan da wacce yake so din mai tarera ya tawake tan nan wanda shi Ibrahim ya kawo bayanin sa ko da Aniya min Salma walaila ko da anya min salma walaila wa qallila tazakkura rabbati da da'iri mustala ya ta ka- kawo labarinta to shi wadda dai ya zo yana wucewa din nan ya ga wani kare ya yanka mai rakuni kare ya yi ta yaga yana ci aka tambaye shi ya dai malam lafiya kai kuma kare ka yanka mai rakuni ya ce a'a ai ba ku san me yake tafiya ba ne karen yana kama da karen makwabtan gidan su laila ba fa karen gidan su laila ba fa yaya ina ga karen gidan su laila me za a yanka mar shi kuma kake tsammani sai giwa aiko to lailar fa to shi din dai wanda babansa da haukan soyayyar ta yi hauka babansa ya ɗauke shi ya kai shi jikin ka'aba akan ayi alkawari zai rabu da laila in ba haka ba zai yi maganinsa ya ce faɗa da bakinsa ba shi ba laila a gaban Ka'aba saboda a yi alkawari a gaban ɗakin Allah sai ce ya Allah ina roƙonka don girman wannan ɗaki na ka Allah ka ƙara min son laila Allah ka ƙara makantar da ni cikinta ka ƙara narkar da ni cikin soyayyanta baba yace baka da hankali ne upside down kenan ko abinda ake so ba shi yayi ba akasi kawai to wani irin wawan soyayya yake kaza akwai masu wawan soyayya irin banu usrata wanda soyayya yake kashe su saboda tsabar soyayya mutuwa suke banu usrata haka manzon Allah ya bada labari ko mutum saboda soyayya fa zai ta soyayya har ya mutu kai kana wai kana soyayya kai kwana baka yi bacci baka dauka kai soyayya to ka mutu mu gani mana kaza akwai soyayya mai mai farfasa hanta akwai soyayya da ake cewa garamu mai mai mai sa mutum ya ga duhu kawai mai rufe ganin mutum irin sa ne in yana son budurwa in an kai makamin garama din nan zai je ya yi walka ya samo dubu da ɗari biyar ko naira ba zai ɗauka ba haka zai zo ya juye su a gabanta in ka zo kana cewa kai wani irin mahaukaci ne ce kai ne mahaukaci baka san me na sani ba baka ji me nake ji shi yasa to majnunu lailan nan da kai wannan matsayi wata rana sai laila ta zo gurinsa ranar ka ai kaga da a irin tunaninka ne kaman ba zai mutu ba ko ta zo ta yi sallama ya gane muryan fa ya san ita ce ta yi sallama bai kula ta ba bai amsa ba ta ƙara sallama bai kula ta ba ta yi sallama na uku bai kula ta ba sai ta taba shi ta ce malam nake magana baka hafsa ba ce ke duba koma gidanku ta rike bani wuri ta ji gidanku ba da bukatan ba na bukatan zuwan kina mu nan ba ke ne damuwar mu ba muna muna nan muna kokowa da soyayyanki ya ishe mu ga farin sauraron ki kaji kaji soyayya gaskiya da gaskiya ba ita ta dame shi ba ko kowa da soyayyarsa shi da damuwarsa ita baya bukatar gari ta ba gaba ɗaya ta tafi ta bashi wuri kawai ta bar shi ta kokowa da gogayya da soyayyarta to wani kuma ya zo ya ta kura ido ya ta kallo ya ta ba shi bane in ji majnunul laila soyayyan cikin zuciya shine shine su shehu ibrahim suke yi wa manzon Allah ba wata banziya wai ita laila ba ba ko ba fartana ba ba tandamu ba ba maila ba ba salma ba suna nan mata da suka yi shura a duniya wadda har a littattafai na jahiliya wadda almu'allaqatu saba wadda saboda fasahansu ta kai ga an rataya su a jikin ka'aba tun kafin zuwan qur'ani su ma sun yi bayanin wa'annan matan da na kirgo kaɗan daga cikinsu wanda sun gagara a wurin kyau a duniya da suna saboda haka dai duk irin wannan nau'in soyayya dai a sarrafa shi cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zaman lafiyanka to shine anan yake ba mu labari yake cewa sabatu ba'idi dari amman yuhibbu wato zama na tab- eh, a nesa ban samu na ziyarci annabi din nan ba tabbata ne na mai nisan gida ga wanda yake so in kana nesa din zaka fi soyayya ya tsiru tiyakan irin wannan mai soyayyan yana kusan firewa yana kusan tashi saboda tsananin shauki da begen masoyinsa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wal qada'u yulabbitu kai kaji ya diru ishtiyakan yana kusan firewa saboda tsananin bege amma wal qada'u yulabbitu kaddarar Allah hukunci da Allah ya ya riga ya hukunta cewa bare samu- bai samu zuwa din nan ba shi kuma yana ajiye shi a nesa din an gane shauki da bege kuma yana kusan firar da shi ya tashi ya gan shi a gaban masoyi amma hukuncin Allah da bai sa ya samu- ya samu zuwa ba ya ajiye shi a fen din kai ma dai ka samu haka mala kai ta kokuwa da soyayyar manzon Allah har ka ji kana kokarin firewa ka tafi Madina din ba soyayyan baki ba kawai a'a ka zama tabitu saharan har wayewan gari kana zabga salati ga manzon Allah in ya dame ka zaka yi in bai dame ka ba kuma ba shine a gaban ka ba in kai salasa eh, abin nan salati goma ga annabi da ake cewa din nan wanda shi ma wa- wasu ba sa yin sa iya kai- shi kawai ya ishe ka in har bai dame ka ba amma mazaje suna nan za su hana idon su bacci su tashi su ta yi gari ya waye kaga alaman salatin agoshin su yana haskawa Allah ya kara mana kaunar manzon Allah sosai laqad qasama Allahu al-asiyadata fil azal li Ahmad wal ihsana fil qawli wal amal falillahi ma asja walillahi ma bazal simalul yatama wal masakina lam yazal lahum indahu dhillun warifun wa gajisu laƙar ƙasaman lahu siyadata fil asal hakika Allah ya riga ya ba wa annabi Muhammadu shugabanci tun azal ya raba ya ba shi shi kadai in kaga ka samu shugabanci to ka bi annabi Muhammadu ne sai Allah ya jagorantar da kai shi yasa Shehu Ibrahim da ya kama annabi kaji yana cewa ah, ah, saw- ah, li abda sawida menene matar al abda sawida so kai ma in ka kama annabi sai Allah ya shugabantar da kai duk inda ka je in ka saki annabi kuma matar ka ma ba za ka iya shugabantar ta ba kullum kuna rikici kamar tsohuwar akurkura haka za ka yi ta fama da ita an ka rike manzon Allah sai Allah ma tukunci da shugabanci ko ina da ko ina laqad qasama Allahu siyadata hakika Allah ya ba annabi shugabanci ya raba ya bashi fil azal til azal ya bayar da shugabancin nan li ahmada ga annabi ahmadu wanda yafi kowa godiya ga Allah wanda yafi kowa cancantan a gode masa wal ihsana Allah ya raba kyautayi ya ba annabi tun azal fil qawli a cikin faɗi in annabi ya faɗa to ba ka taɓa ganin zance mai kyau gyararre irin zancen manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wal amal haka in annabi ya yi aiki Allah ya bashi kyautatawa na aiki tan azal ba za ka taɓa ganin mutum wanda ya aiki mai kyau irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam falillahi ma asda falillahi ma asda sanin irin abin da annabi Muhammadu ya bayar wa halittan Allah, wannan sai Allah, shi kaɗai ya bar wa kansa sanin wannan. Shi ne ma'anar farin lahi ɗin mana. Falin lahi ma'azza, sanin yawan kyauta da annabi, yawan ba- ba- baye-baye da annabi ya yi wa duniya, sanin wannan adadin yawan sai Allah kaɗai ya bar wa kansa sani. Walillahi ma bazal sanin kyauta da annabi ya yi wa duniya kyaututtuka da annabi ya yi wa halitta a nan gidan duniya yawansu sai dai Allah kawai rana ɗaya fa annabi da ya tashi yanda in an zo aure wani zai je duka ya je ya samu ma'aikata banki su dan canja masa biyar biyar ko goma goma ya zo yana kari gaba ɗaya ɗan ɗaurin gaba ɗaya bai shige dubu goma ba ko dubu biyar in in biyar biyar ne ko kila ban san dai adadin abun ba na manta amma ya zo ya ta yi ya ta kari sai kaga mutane suna rike baki kai wannan kan ba zai bari ba ne to annabi da ya tashi da ya tumba wata rana sai ya fara karin raƙumi ɗari ɗari kowane mutum da karin raƙumi ɗari ɗari fa kowane mutum da yan karin za a watsa mai ɗari ne wa ata aba sufyana bi atanaqatin wa safwana hatta sara mimman taqarrabu kai kaji malam da abu sufyana ko eh, da safwan abu sufyan da safwan da wane ne da kuma haka dai shehu ibrahim ya kawo su a tani'a ya jera mana su gaba ɗaya wanda shi eh, shi manzon Allah ya ta kari wa raƙumi ɗari ɗari akwai a cikinsu wanda ya zo ya rasulullahi bara a daɗa min bako annabi ya ce a ƙara mai ɗari ya sake cewa rasulullahi a daɗa min aka ƙara mai ɗari gwargwadon karin haka aka riƙa ƙari kada aka bashi raƙumi ɗari uku shi kaɗai akwai wanda annabi ya bawa kyauta wallahi sanda ya tsinke da gudu saboda ya tsori ta kawai da kyautar wani kuma da da ya zo ya samu annabi a tsakanin duwatsu biyu bai na jabalai ne hadisi ne mashuri an san shi yana tare da tarun dabbobi sun cika sama da ƙasan dutse sai ɗaga bindin su suke yi haka suna ɗaga bindin su da kunnuwansu mutumin nan ya kalla ya girgiza kai yanzu wa'in nan na mutum ɗaya ne shi kaɗai annabi ya ce ka yi mamaki ne ya ce a dole ne in yi mamaki ya ce sun burge ka ne ta waye zai ga wannan ya ce ba su burge shi ba sun cika dutse sama da ƙasa da tsakiya ya ce to kora su gaba ɗaya na baka su hadisi ne fa wannan ai sai ya gigice kawai yayi kamar ya taɓu yana gudu ya shiga cikin mutane sai yana aslimu aslimu ku musulunta da ba musulmi bane bayan ya musulunta yake ku musulunta fa inna muhammadan yuti ata'a man la yakaful faqa na ga muhammadu yana kyautan wanda baya tsoron talauci dukiyar da watakila ta ishi gari gaba daya annabi ya dauka ba mutum daya sallallahu alaihi wasallam saboda haka falillahi ma adda sanin abinda annabi ya bayar wa halitta sanin wannan sai Allah walillahi ma bazal kyaututtuka da annabi ya shimfiɗa wa halitta sanin yawansu adadinsu sai dai Allah kaɗai sai malul yatama bari ma a gama ma magana kawai annabi shine mataimaki mai taimakon marayu wal masakin sannan shine mataimaki ga almajirai miskinai kenan kibalul yatama din nan akwai shahidinsa kasida ta sayyidina abu talib da yake cewa wa abu yabu yustaskal gamamu bi wajhihi simalul yatama ismatul lil aramili kaga shahidin wannan baiti ne lam yazallahum indahu zillun warifun wa gayyisu to lam yazal annabi bai gushe ba lahum a wurin wa'innan marayu da almajirai da sauran halittu gaba ɗaya gayyisu yana mai taimako a gare su ko kuma mu ce lam yazal lahum indahu zillun warifun bai gushe ba a gare su shi annabi a matsayinsa na zillun inuwa shi inuwa ne galita gaba ɗaya warifun rifu jam'insa aryaf aryaf a nan yana iya ɗaukan abu biyu shi wannan rifu ɗin nan yana iya ɗaukan abu biyu in ta ɗauke shi a na'at na zillu zai iya zama na'at ma'ana na zillu shi rifu din nan to ya zama wawun nan a larabci ana kiranta wawun asliya kenan to sai ya zama na'at ya zama zillun warifun ma'ana inuwa wanda take wato rifu din sifar inuwan ne wanda take mai yabanya mai kwarran ganyayyaki da bishiyoyi wanda suka yi lip lip lip wanda duk wanda ya zo ƙarƙashin su to zai sha sanyi na ni'ima annabi muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam idan kuwa ba haka ba in kada in wawun ya zama wawul atafi ba to nan kuma ya zama rifu mai zaman kanta ne shi ma ba na atfa ne gajillu sai ya zama rifu bi ma'ana khasbatu khasbatu kaka kenan kaka'a shi annabi inuwa ne ga duk wanda ya zo ƙarƙashinsa zai sha sanyi na ni'ima warifun kuma kaka'a ne duk wanda ya zo yana fama da rashin abinci to ya samu an gama in ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa gayyisu kuma annabi mai taimakon halitta ne gaba ɗaya gayyisu shi ma yana zai ɗauki fuska biyu gayyisu annabi girgije ne mai kwarara baiwa gayyisu zai ɗauki kuma ma'anan al'aunu wal nasru wal madadu na fata an gane ba fa wai ni na kirkira ba fa maulan mu shehu muhammadu gibrima shi ya kawo wannan bayanan da nake yace duka a larabci wannan yana dauka bala ana hawa duniyahu aqata asalwatin fa adraka min maulahu arfa'a huswatin ولما تجلى للورى نور قدرة قدوة سوى قبل نور الوعي في نور خلوة بغار عراء مفردا يتعنف to kaga amfanin karatun lugga kenan wata kalma na gani na tuna da wani hadisi in ka zo hadisin malamin hadisi wallahi sai sun sai akwai abin da muka karanta da yan uwa a ilmul hadis wadda ake kawo in kalma tana da wahala sai a fassara ta to akwai irin wannan in ba kar in ba a san irin wa'annan ba in an zo hadisi sai a kasa gane inda ya dosa yace sala an hawa duniyahu annabi ya suntu ya sunke gabarin son duniya an gane annabi ya suntu ya suntu gabarin son duniya sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya kenan a ƙaɗa asal watin mafi yankuwan suntuwa mafi yankuwan suntuwa ma'ana mafi yankewan suntuwa kat gaba ɗaya kawai ya yi mata saki uku kenan ita duniya sallallahu alaihi wasallam in ba haka baya za a kawo masa dukiya garin kuɗi malam na sha faɗi wanda hadisi ya tabbatar darahim annabi ya rika ɗaga su yana shar da hannayensa yana ɗaga su yana watsawa haka suna faɗuwa shar daga baharai wadda ba ‘yan kaɗan ba ne ba kuɗi garin kuɗi wadda nake faɗi kullum hadisi yana nan a cikin ummahatul kutubi wadda babban sai ce da ya ga kuɗin sai na abbasu ya ce ɗana ka bani kuɗi ya ce babban ɗauko abun ɗiba kawai ya ɗauko rigiza buhu kis alkis ya zo ya yi ta ɗurawa ya yi ta ɗurawa sanda ya cika ya ɗaure ya zo zai ɗaga abin ya kakare shi kuɗi ba kai ka taɓa ganin mutumin da ya bada kuɗi mutum ya ɗura su ya gagara ɗaukan su a baka kyautan kuɗin da baraka ya ɗauka ba sai na biyun rahmatu yake ɗana ka taimake ni in ɗaura ya ce a rage ɗauki dai da ƙarfinka sai ya juye ya juye ya yi ya gagara ya sake ɗaura ne sai rage ya rage sanda ya daidai ɗaukansa sai ya kinkima ya saba ya tafi abinsa sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk labarin kyauta dai baka taba jin kyautan wanda ya bada kyautan kuɗi ba duwatsu ba fa ya baka amma kuɗi amma wanda ba za ka iya ɗauka ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi ne anan eh, tare da hakan ya gama raba wannan kuɗaɗen ya shiga gidansa yana tambaya akwai abin da za a sa baki ne aka ce babu ko naira ɗaya bai shiga da shi gidan ba ya wuce gidan yarsa zai duba ko zai samu ko sun samu abin da za su ji ya samu tana kokarin faduwa gabaki ɗaya ta galabaita yunwa sai da fadima ya ga hannunta gaba ɗaya ya ɗura ruwa saboda uh, abin nan niƙa na hatsi da take da kanta take niƙa da dutse alaihi salam wala abiya abdul salatu wat taslim ka san dai baka taba gani wanda yawa duniya sake uku irin sa ba baka taba gani ba shi yasa a cikin sabon sa ko wanda ya daura su a wannan ajin nasa su kwaikwaya irin su Abu Zarril Gifari radiyallahu anhu Abu Zarril Gifari annabi Amar wasiya yace karka yadda ka kwana da naira shikenan haka ya- haka ya rayu har ya mutu annabi ya ce masa kuma zaka zaka mutu kai kadai ba kowa mun karanta a baya basirun bisiril gaibi kabla kiyanihi ko masu cewa annabi bai san gaibi wato nan ba annabi ya ce zai mutu shi kadai kuma wallahi shi kadai din ya mutu a cikin tsakiyar dokan geji ya rayu haka duk yawan kuɗi da ya samu bare yadda rana ta faɗi ba sai ya rabar wa al'umma su komin yawan su zamanin sayyidina rasulullah har ya bar har yayi wafati haka sayyidina abubakar ya hau har yayi wafati haka sayyidina umar ya hau har yayi wafati haka sayyidina usmanu da ya hau yace shi fa bai maganar da ake faɗi cewa wai ammar wasiya baya kwana da kuɗin nan shi bai yadda ba bai yadda ba sai tura shi wani gari cikin as- awasin nashi cikin garuruwa headquarters manya-manyan garuruwa da ya tura gwamnoni sai ya aika wa gwamnan kafin sai na ah, abu zarin ya isa da ya tura gwamnan takarda in ya zo ka ba shi kudin da ba zai iya eh, wato rabarwa ba kuɗi da suka wuce hankali kyautan kuɗi da suka wuce hankali in ka ba shi ya ce mara takardar sai ka ba shi dab faduwar rana ba- da bayan sallan la'asar ka bashi su in ka bashi su da sassafe bayan sallar asuba ka turo ka ce an yi kuskure ne ba wurin sa aka aiko ba da baka sai duna abu zarin ya je ya sauka a can sai bai san me ake ciki ba ya je da ya sauka da ala sahabin annabi aka girmama shi aka bashi masauki sai gwamna ya aiko da wannan kamar yadda shugaban sai ba da umarni khalifa ya turo kuɗin da suka wuce hankalin ɗan adam waje gari da zan safe sai ga wa'inda aka turo sun dawo hankali su a tashi a birkice kai mana rai kai mana rai bawan Allah kyautan da muka kawo jiyan nan ashe kuskure akai ba wurin ka aka turo mu ba sai ce ayya me kuke nufi kenan a an ce mu zo mu karba ne ya ce ayya to aini ausani khalili rasulullahi badaɗe na annabi muhammadu ya min wasiya kar in kwanda naira da haka sai dai ku jira in Allah ya kawo in ba ku in bai kawo ba kuma sai ku yaƙuri na bar gaba da ban rana bata faɗi tare da kuɗin ba to anan ne sai na Usman da aka bincika aka tabbatar kuma duk rabarwa yayi gashi a ƙasa ga jama'an garin gaba ɗaya su ya rabarwa bai rike ko naira ba daga nan sai da Usman ya sallama don ya taɓa kiran sai cewa kai ne kake za- raya cewa wai an ce wai ka an gaya ma wai kaza kaza yace ba rayawa ba ne ranka ya daɗe a takaice dai an yi wannan har daga ƙarshe ya gane da gaske ne sayyidina rasulullahi ya duka barin son duniya mafi yan- yankewa na suntuwa fa'adaraka arfa'a huswatin sai ya rinci mafi ɗaukakan daraja min maulahu a wurin Allah Ubangijinsa da sakewa duniya ɗin sake uku sai ya rinci mafi ɗaukakan daraja arfa'a huswatin ɗin kenan mafi ɗaukakan daraja ya samu a wurin ubangijinsa kenan me ake gwadawa annan baiti duk wanda ya saki duniya saki uku zai samu daraja mafi ɗaukaka a wurin ubangijinsa kenan za mu iya wai tambaya nake ne za mu yi wa saki duniya saki uku ba wai na na nufin kar a je a buɗe shago kar a tafi ofis kar a tafi yawon kasuwa business da sauransu tijara je katan da wacan ba shi nake nufi da hakan ba tare da yin hakan ana iya sakin duniya saki uku ne sayyiduna rasulullahi yace Allahumma ij'al ad-dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina Allah ka sanya duniya a cikin hannayenmu Allah muna roƙo kar ka sanya ta a cikin zuciyarmu in ka samu haka shikenan magana ya kare duk yadda ka tara bara ka ji nauyi na yin hidima wa addini ba dai wannan dukiya bara ma ka kalle shi ba za ka kaddara ma kamar ma ba da ka ba haka ba ka rika sarrafa shi cikin harakan yardan Allah to shine ka samu bai shiga zuciyarka ba kenan amma in dukiya ta zama a cikin zuciyarka to wanda ya zama wajibi akan ka kamar iyali ma in ta tambaya ko na daddawa sai da haka e iru wicce ko na irta murtale irin wanda ba su yi sakin duniya saki uku ba na taba jin wani malami yana bada labari a cikin malamai a Kano sai tashi ko yarsa zai aurar da yarsa ya je wani wani miloniya ya je zub da kansa wai yana neman taimako lalla taimake shi zai aure aure da yarsa miliyoniya zai dauki naira ashirin ya bashi kaga shi ya jawo kansa koya koya don Allah naira ashirin ko auren kaji zai yi kaza da kaza dai za su yi aure zai daura auren ko kaji kaga in ka zubar da mutuncin ka kaje kana maula to abun duk da ya same ka kaga dai ya karba ba shi ba ya ki karba ya riga ya zo ya riga ya buɗa bakinsa ya faɗa ya roƙa to miliyoniya kan ko dubu ishirin ya baka ai in dai miliyoniyan ne da gaske to ai akwai abin duba lalle naira ashirin to in mutum bai jira kansa ba bai kama mutuncinsa ba abu da yawa zai iya samunsa walamma ta jalla lilwara nura kudratin walamma ta jalla yayin da sayyiduna rasulullahi ya bayyana nura qudwatin a halin yana a halin kasancewansa ma'ana hasken abun koyi ma'ana abun koyi wanda yake mai haske da ya bayyana halitta a matsayin haka lilwara ga halitta sai aka yaya yace sawa sai ya zauna fi nuri khalwatin a lura fa da yadda abin yake sawa sai ya zauna fi nuri khalwatin cikin hasken halwa mufradan shi kadai ya ta'annasu yana ta ibada bi ghari ira'in a kogon hira qabla nuril wa'ai tun kafin hasken zuwan hasken wahayi to in kai haka sai ka ga abun ya fita maka kun ga yadda na dagula abun ko ba dagule ba ne hakan za ka yi sai ya fita maka in ba haka kai ba kuma fulani suna kiransa kofon kofon tawawa kofon ya fasir ki luga to sai fasira kin mina ɗurren la'inta ku shiga ma to shine wannan ma'ana sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a gharu ira'in shi kadai yana ibada tun kafin lokacin da hasken nubuwa ya zo masa hasken wahayi kenan ya ta hannasu din nan in kun tuna akwai hadisi wadda farkon hadisi a bukhari farko farko wadda annabi ummul mu'minin aisha radiyallahu ta'ala anha take bada labari na yadda mala'ika jibril ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take kana ya tahannatu da gari ira'in kaga ya tahannatu to a wurin saboda wahalar lugar sai aka ce wa huwa ta'abbudu layali zatil adad sai aka fassara ta hannasu din har a bukhari in ka duba za ka ga an fassara ma'ana shine yin ibada na wasu darare a bai faɗin ididdiga wanda masu wato wato figo adadin abin nan amount na kwanakin kirgirge ne annabi yakan je sati biyu wani lokaci ya kwana ishirin da ya dawo ya sake guzuri ya koma haka ya ta yi yana ibada ka iya ta hannasu har hadisi ma haka faɗa tun kafin a kawo wahayi ashe annabi wayin da aka kawo masa wa mu ne an gane bayani wa mu ne shi kam ka iya ta hannasu tun kafin a kawo wannan wahayi yana ibada dama kuma ya san Allah yana kaɗaita Allah yana bauta Allah sallallahu alaihi wasallam bihi faqatan فهو النبي المطهر به فقط da shi ne ya kai abokin magana nake umurtanka lallai ka bibiya ka kwaikwaya ma'ana ka bi annabi muhammadu bihi faqata bi wannan yana da shahidi a qur'ani da ka jero annabawa aka yi bayanin ɗaya bayan ɗaya ana karatun bayanin su tarihin su kissan su har aka gama sai aka zo aka cewa sai na rasulullahi wa'innan su ne wa'inda Allah ya shirya da suka zo kafin ka fa bihu dewu muqtaddi ka tattara shiryan su gaba ɗaya ka mai da shi hanya ɗaya ya zama shiryar ka ka bi ta ya rasulullahi an gane duka shiryan su ya zama gwadabe ɗaya sai annabi ya goyin su a kan sallallahu alaihi wasallam to wannan shahidin wancan ne bihi faqata bi fa hawa annabiyul mudahhar shi annabi muhammadu shine wani irin annabi al mudahhar abun tsarkakewa daga Allah takalla ani duniya ya rafuta duniya lima huwa akbar ga zuwa ga abin da ya fita girma shine lahira ya rabu da duniya izuwa ga abin da ya fi ta girma lahira kenan wa aqbala sai ya fuskanta ya bagi ya bagi haka yana ta neman gaskiya wal kullu mudbiru alhali dukkan halitta sun juya baya shi kuma ya fuskanto yana ta neman gaskiya yana tinta sallallahu alaihi wasallam sabitu manadil kalbi to sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mai matabbacin wato maratayar zuciya ne an gane wannan maganar ba eh an gane sabitu manadil kalbi mai mai tabbataccen maratayan zuciya ne a yaushe shi ne ya ma ƙarin bayani zan zo zan warware muku ba ku gane ba wal jawu akbar a lokacin da sararin samaniya ta turmutse da ƙurar yaƙi to a lokacin ne annabi yake mai matabbatan mai tabbataccen maratayen zuciya a lokacin da sararin samaniya ta turmutsa da ƙurar yaƙi abin da ake gwadawa a nan shi shugaba alaihi salatu wasalam lokacin da yaƙi ya turmutse ma'ana kansa kula suka kurumce suka makance ba abin da za ka ji sai na kararau kararau na kansa kula to a lokacin ne yake daɗa fasawa ya tinkari inda abun yake turmutsutsi zuciyarsa ba ta karyewa ya rika ja da baya yana riba a'a banda annabi Muhammadu shine ma'anan nan ma'anan wannan gurin kenan sabitu manaqil qalbi mai tabbataccen maratayar zuciya ne wal jawu akbar a lokacin da sararin samaniya ya turmutse da ƙurar yaki haka imamu ali dan abi talibin ya faɗa cewa lokacin da yaƙi ya kai yaƙi kowa ya cika da tsoro zukatanmu suka zo har nan wuya saura kawai a ce ishi kawai mutum ya falfala da gudu tsara ya yi tsara kibiya ya yi kibiya ya ce ita kaina bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu jarumai da ake ɗaga yatsa a nuna ɗin in haka ta faru muke zuwa ƙarƙashin manzon Allah mu fake wannan abun ya faru ne a yakin Hunainu shine nan alfazazi yake magana a yakin Hunainu sahabbai ridwanullahi alaihim ajma'in ba su taɓa ganin ruwan kifiyoyi kamar ranar yakin Hunainu ba kifiyoyin da ka san ana ruwa da marka-marka shar kawai ba ka ganin ta inda suke fitowa da yawansu kawai haka akai ta ruwan kibiyoyi a kansu akai ta gudu akai ta gudu a lokacin ne shehu ibrahim yake bada labari yana cewa wa yawma hunainin farraqal jaysha wahdahu ana annabi qala al mustafa wa huwa muktab a ranar hunainu farraqal jaysha wahdahu a ranar ne manzon Allah ya tarwatsa rundunan arna shi kadai me yake cewa anan nabi kalal mustafa anan nabiyyu la kadhib yana ta cewa ni manzon Allah ne wallahi ba ƙarya bane wa hawa muktab yana abun fusatawa ya tinkare su akan dokinsa sallallahu alaihi wasallam fari farin dokinsa akan sa ya tinkare su ya ɗauki ƙasa ya jefa musu ga baki ɗansu ƙasan ya cika idanunsu aka yi ta sare su aka kama na kamawa sallallahu alaihi wasallam karimu manaril kafi mai karamcin baiwan tafin hannu ne shi warraudu as'asu to kaga as'asu da ta da fa'un da ba irin as'asu bane da sinin an san as'asu ko as'asa wallaili idza as'asa Allah yana rantsuwa da dare idza as'asa yayin da yayi duhu yayi tsananin duhu to nan as'asa ba shi bane annabi mai karimu manalil kasfi mai karamcin baiwan tafin hannu ne warraudu as'asu a lokacin da ƙorama ta bushe wai wannan isti'ara ce lokacin ma'ana lokacin da kowa zai ƙi ya bayar ƙila ana tsanani babu ta yi wa mutane kanta to a lokacin annabi shi kuma mai tsananin baiwa ne mai karancin baiwan tafin hannu ne bai san wai yanzu babu lokacin tsanani ne zai ɗan rage hannu wurin bayarwa lokacin da korama take kafewa ta bushe to lokacin shi kuma mai karamci ne na baiwan tafin hannunsa sallallahu alaihi wasallam tawajjaha lil ukhra bi akrami wajhatin tawajjaha lil ukhra manzon Allah sallallahu ya fiskanci lahira bi akrami wajhatin da mafificin fiskanta gatan gatan annabi lahira kawai yake tunkara yake fiskanta da mafificin fiskanta وقد نزع الدنيا بأزجي نزعة النبي يا ساقفة يا شور دنيا دم في ساوة تروان شوروا haka yi kawai ya sa yin bol da ita shi ne nan mafi tsawatarwar shurewa ƙi kenan aha sai menene وفي وجهه للعين أمتع نزحة أمتع نزحة شي ذا دوكا ما في جن دائن مياوتا an gane mafi jin daɗin mayawata amta unus hadin lil aini ga idaniya wa fi wajhihi to ya tabbata a fiskar annabi muhammadu duk inda za ka je nushat da larabci abinda yake nufi yana daukan kamar excursion excursion ba yara suna zuwa excursion ba a dauke su a kai su yankari ko da sauransu ne ko ko daɗin kowa in in idon nasu ba buɗuwa sosai ake so yayi wata to shine nushatu irin su excursion yana ɗaukar excursion da su har picnic eh picnic din nan da ake yi shi ma nushatu sunansa da larabci Eh, da kuma misali twerk haka tafiya shi ma ana ce masa nushatu mabuɗin ilimi din nan to shi dai to duk inda zaka je dan kai kallo ko ina ne ko menene kuma ka je kallon irin yadda ake zuwa excursion din aje an kalli kaza an kalli kaza to bai kai fiskar annabi Muhammadu in ka ga fiskar annabi to excursion ya kare a duniya da lahira kuwa don ko hurul aini da kyan fiskan aka yi su ko mun karanta a baya a diwani wa min husnihi hurul jinani تزينت ومن نوره نور البدور تفرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثقوب ثناه بين حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يدع ليل شبهة والله بيبر درر كتيبا سنة ورور نشي hasken annabi da ya bayyana bai bar wani daren rikici ba dama rikici kan ko ba a ce ma dare bane ai dare ne ai shubha ai duhu ne to da hasken annabi ya bayyana bai bar ragowan wani daren shubha ba ma'ana rikita rikita san da haska shi ya dawo ya haske kowa yake ganin sa tarwo faqad nubbiha sahi haida wanda ya rafkana an taɓa shi ya farka da zuwan manzon Allah da fasowan hasken manzon Allah an tada rafkanin ne gafalalle daga baccin da yake yi wa gisal mugawwisu to nan ma mutane ne wa gisal mugawwisu ma'ana an taimaki kuma mai neman taimako duk mai neman taimako da bayyana hasken manzon Allah ya samu taimakon da ya nema din. To, yanzu zai magana da ɗaliban halka a sa'id a wannan gurin. Wajisal mukawwis al-mugawwisu ismu fa'il ne al-mufa'ilu ne a dawa ala wazni al-mufa'ilu اسم فاعل نجوز يجوز an gane ala wazni fa'ala to yana kama da kabbara hallala yance kabbara kala Allahu akbar shi ne fassararsa kabbara in ka zo fassara ka ce kala Allahu akbar halala sai ka ce kala la ilaha illallah gawwasa kala wa gausahu shi ne kun gane ko wa gausahu ba ya gausahu ba fa wa gausahu to shi ne anan عفا متعة رسم الدلالة والمع وأصبح سكران الجهالة قد سعى ولا لآل الفان في كل منتعى ثواقب ثواقب آيات كما متع الدعاء فلا ناظر في عيرة يتريث آه رسم الدلالة shi za ka ɗauka na tsakiyar alama na ɓata afa wato ya rubutuke ya shafe a faɗin nan kamar ka ce wipe wipe out ai wiping abu out na fatan gani waya in ka sai waya ba ta daɗe ba sosai irin manyan wayoyi ɗin nan za ka ji ana bada shawara kai wiping ɗinta ko saboda me saboda ka ka ka ka ka tarbiyantar da ita kar wata rana ta shiga wani surkuki ka zo za ka fitar da ita ka je wurin jama'a masu gyara wayanta ce sai ka kawo pin code kaza pin code kaza kuma baka san wanda ya sayar ma ita ba wa ya sayar masa wani pin aka sa in kaza ya faru to an wiping nata sai ka dawo kamar sabuwa dal kai za ka sa mata komi da komi naka to shine a faɗin nan a lura fa amfanin karatu irin wannan lugan fa shine vocabulary ne sanin abu ɗaya da ma'anoni da yawa afa wani sai ya ɗauka ya ya ce ko ya yi afuwa dalla ko ba haka bane mai yan primary luga yan ce afa sai ce ya ya ce ko safa to ba shi bane afa ya riddige ya share shi me shi ne wadda na faɗa rasmud dalalati alaman bata gaba ɗaya share wan maha ya gogu gabaki ɗaya mut'ata tun lokacin da annabi muhammadu ya zo daga ran da ya zo alaman bata ma sai ya diddige ya share ya gogu ya zama babu shi da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ne wa asba sakranul jahalati sakranul jahalati wanda yake cikin maye na jahilci wa asba sai ya wayi gari kada saha ya watsake daga jahilcin nasa da zuwan wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma'ana jahilci sai ya tafi gabarin duniya ma'anan jahilci fa ba rashin karatu ba fa kasan da yawa in an ce jahala jahilci wani sai ɗauka wani rashin karatu rashin ɗaukar littafi a je a'a wannan jahala da ake nufi a nan primitinata pre-islamic society lokacin da ake aifuwan ya'ya ana binne su a ɓarke da yaƙi a yi wata da watanni yaƙi bai tsaya ba akan faɗan yara wanda ba su iya magana ba ma sai ka ga dottaɓai sun kaure da yaƙi astila astila matar baban mutum ya mutu ya gaje ta ta zama matansa irin wannan shi ake magana ba jahilci na rashin karanta kawaidi da alari da ishmawi ba shi ma sunansa jahilci amma nan ba shi ake nufi ba so wato wa asbaha sakranul jahalati mai maye na jahilci sai waye gari karsa ya watsake daga wannan mayen jahilcin nasa ya gane gaskiya ya daina wannan halin wala'a li ahlil fahmi fi kulli munta'a to um, nan sai a sa ido tsawaƙiba ayatin mu'ujizozi na manzon Allah masu haske kama mata addu'a haskensu da yake kama da lokacin da walaha hantsi ya kai matuƙa lokacin da ake jin daɗin hantsi ɗin nan in ana sanyi ka san hantsi ya ɗaga ɗin nan ka san kowa zai koma sai ka ganshi ya fita daga gidansa ya nemi inda hantsi yake ya zo in ka tambaye shi me wai ina ɗan abin nan wai ya ake cewa ana shan rana ko daɗin rana wai ita ma wai da ranar da daɗinta to irin wannan lokacin hasken ayoyin manzon Allah mu'jizozinsa wanda suke kamar walaha lokacin da ta kai gaya ɗin nan sun bayyana la ali ahlil fahmi sun bayyana ga duk wani mai fahimta in dai kana da fahimta kana da basira to mu'jizozin manzon Allah masu haske kaman wala'a lokacin da ta kai lokacin ake jin daɗin ta din nan to ai sun bayyana gare ka fi kulli muntaha a cikin duk wani wata manufa kuma abin da za a nufa to ayoyin manzon Allah mu'jizozinsa sun fito fili ba abin da ya rage sai dai ka bi kawai sai dai in ka haɗu da ɗamsul basirati fala nazirun ba wani mai duba da ya rage ya tarayyasu yake jinkiri fi hairatin a cikin ɗimuwa bayan wa'innan ayoyin Qur'ani da mu'jizogin manzon Allah ba wani wanda ya zai daga ido ya kalla addinin musuluncin nan ya rage cikin ɗimuwa na rashin gane gaskiyan wannan addini sai dai basiransa ne ya shafi هو الأمل الأقصى هو السؤل والمنى له شرف الأخرى إلى شرف الدنى هو الأمل النبي محمد صلى الله عليه وسلم شين فاتا وده دك أبن كي فاتا إن كما منزون الله to za ka samu wannan abin da kake fata al'aza fatar ma abun fatan ma wanda yake mafi nisan to ka kama annabi za ka samu abu huwa su'ulu sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine abun nema abun tambaya abun roƙo duk abun da kake nema a wurin Allah kake so ka roƙa to annabi in ka zo wurinsa ka samu su'ulu shine kamar wurin da zaka samu abun duk da zaka roƙa zaka nema to annabi shine wannan ina shahidi ina shahidi a Qur'ani kala ka duki ka su'ulata ya Musa kala Allah ya ce ka duki ka su'ulaka ya Musa ya kai annabi Musa ka duki ka su'ulaka haƙiƙa an baka abin da ka tambaya shine Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri Allah ya sanya masa annabi Harun ya zama mai ya hada shi a cikin sha'anin sannan na annabta na manzanci kuma Allah ya karba ya ba shi annabta din to annabi shine abin nema abin wato duk abin da muke roko in mun zo wurin manzon Allah mun samu wal muna annabi shine burin mu duk burinka ba zai biya bane in ka ki zuwa wurin annabi Muhammadu amma da ka zo to ya biya an gama burin naka komin yawansa kuwa lahu sharaful ukhra annabi yana ɗaukaka a gidan lahira ila sharafin duna tare da kuma zuwa ga ɗaukakan lahira ɗan duniya tare da ɗaukakan duniya duka ma'ana ya haɗa ɗaukaka ta duniya da ta lahira annabi ya haɗa ya haɗa adduna lugga ce cikin adduniya da adduna da adduniya duka ɗaya ne ainihinsa daga wato daniya ne abu wanda yake ƙasa ƙasa haka duniyan ƙasa ƙasa take ba komai ba ce shi yasa ka kira ta ad-duniya ad-daniyatu shama'iluhu tadodi na manzon Allah ma'ana halayya ɗabi'u na girma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a koma simarun ya'yan bishiya ne ina tsallake wannan baitin shama'iluhu ya'yan bishiya abin nan tadodin manzon Allah ɗabi'unsa kenan timaru ‘ya'yan bishiya ne wadda lahazillu ‘ya'yan bishiya da suke da inuwa waljana da abun ɗasa ma'ana abun da za a tsinka ɗin akwai bishiyoyi ne masu abun tsinka abun ɗasa liman ya'awi da duk wanda ya tattaru ya je wa bishiyar to zai tsinka in hanna ma'ana wannan zai samu ne duk lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mana ya ya tausaya au da au radda ko yayi jinkai au dana ko ya matso mutum to zaka samu abun tsinka daga gare shi zaka samu inuwa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hanna din nan da nace tausaya in ya tausaya maka to zaka samu abin ka akwai shahidin sa qur'ani wa ananan millatun na wa zaka wa kana taqiya to daga wannan kalmar ne fala nazarun yasma wala fikra yakras fala nazarun yasma babu wani mai duba da zai rage da kishirwa wala fikra yakras ba wani mai tunani da zai rage da yunwa me ake nufi a nan wai tambaya nake me ake nufi a nan fala nazarun yazma wala fikra ya garasu ba wani duba ko mai duba da zai yi ishin ruwa babu wani tunani da zai rage da yunwa a ina ma'ana a cikin wannan abubuwan tsinkaɗin na manzon Allah muddin ya tausaya maka ya ji kanka ya matso ka to wannan abubuwan tsinka marun din da aka ce da suke da inuwa da abin ɗasa din to ba kai ba ishin ruwa babu kuma yu- babu yunwa shi ne ana ake nufi so wannan wannan guri ah, malamai sun yi magana akan cewa wato idan mutum ya samu manufa abinda baitin ke nufi manufansa ya samu shine samun manzon Allah da soyayyarsa to ai babu sauran kishin ruwa babu yunwa kuma an koshi an gama isti'ara ne wa- ma'ana wannan baitin akwai isti'ara amma isti'ara din tashrihiyya tashrihiyya a wurin malamin balaga kenan نبي بيت الأرشة كمان كريم أزم الله خلقه نداكته كالجيب أسبل وذقه سنا وجهه كالبدر نور أفقه سرى نعله كالمثل أي كالمثل بل هو فوقه وشتان إيبا ما يعول ويمكث نبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي الله ne كريم mai karamci azzaman lahu kulkahu Allah ya girmama ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan akwai ishara a cikin Qur'ani wa innaka la'ala khuluqin azim azzama Allah khulqahu kenan Allah ya girmama tadodin manzon Allah na dakatihi baiwa na tafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kal gaifi in yana baiwa kai ka ce girgije ne asbala wadqahu wanda ya zubo mamakon ruwansa haka tafin baiwa na manzon Allah ke zuba baiwa a cikin talikai kai ka ce girgije ne ya zubo ma'ana a ruwa na mamakonsa wadda ku shi ma dai akwai akwai shahidi a cikin Qur'ani ko menene shahidin wannan wurin fatara alwadaqa ko ya kurji min khilalihi fatara alwadaqa ga yi can a ƙur'ani aha sai ya ce sana wajihi hasken fiskan manzon Allah sallallahu kalbadir shi kuma in yana haske kai ka ce farin wata ne daren goma sha hudu nawwara ufqahu wanda ya haskaka sassaninsa sassaninsa haka hasken fiskan manzon Allah yake fara na alihi ƙasan ƙasa na ƙarƙashin takalmin annabi Muhammadu kalmiski ƙanshi yake kai kace almiski in annabi ya ɗaga ƙafansa bal huwa fawqahu bari ma ya- wane almiski yana ƙamshi sama da almiski wallahi aka ce in annabi ya wuce ta ta hanya sahabbai ne suka faɗa hadisi ne Maulana Shon Gibri ma ya kawo hadisin a cikin annabi Litiriya nashi yace wallahi sai ai kwana da kwanaki akalla satuttuka duk wanda ya bi hanyar sai ya gane annabi ya bi wurin saboda kamshin da kasan da annabi ya takan take tashi to ake maganan almiski kuma almiski da Allah an zuba shi zai kai wannan satuttuka ana jin sa shi yasa yayi maza maza ya warware ma maganan a ƙarshe kenan gaba ɗaya yace wa shattana diban ma yahulu wa yamkusu ma ya ulu abinda ma'ana yake da jirkita yake gushewa shine ma ya ulu a nan abinda ma ya ulu yake nufi abinda yake jirkita shine me kenan almiski karshen almiski shi yana gushewa a in an sashi a jiki wayan kusu da kuma abinda yake zama ya iya gushe shattana ai the difference is so clear bambancin su ai a fili yake mana akwai ɗimbin bambanci mai yawan gaske a tsakanin su to wannan shine ƙarshen wayannan baituka sai kuma zama na gaba insha Allah za mu ɗaura daga inda muka tsaya a ina adamu ne A, gobe kamar yadda na faɗa insha Allah za mu yi maulidi a garin a a anguwan jauro tukur insha Allah wadda ban san ina adamu ne kam A, za mu yi wani irin karatu a wurin insha Allah A, yanzu dai muna tunanin akwai inda za mu je da wa- wasu watakila daga cikin yan uwa so ah, za mu ziyarci kanmu yanzu ko da a gurguje insha Allah mu je mu dawo so sai mun haɗu a jihar tukur ɗin jibi kuma muna nan angon joro musa shine zai zama laraba kofar gidan malam sule tela insha Allah saboda haka za mu tsaya a wannan gayyan na kusan tukunna saboda kar abin yayi yawa a manta ma ina ne kuma da ina za a je gobe jawar tukur insha Allah jibi ma insha Allah jawar musa gidan malam sule tela insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh